سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan darasi na goma sha takwas a cikin karatunmu da muke a cikin sahihul bukhari na imam abi abdullahi bukhari sha takwas a yau 21 ga watan rabi'u tsani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wadda ta yi daidai da 31 ga watan 1 shekara ta 2016 ta miladiya za mu tashi babi na biyar a cikin kitabul ilm babu tsarkin imamin mas'alata ala ashabihi li yaktabira ma indahum min al-ilm na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم نعم إمام البخاري يتي باب طرح الإمام المسألة مسألة على أصحابه باب ديك بيان أكن واتو شوغبا يا يجيف تنبيع وجن صحبانسا liyaktabira ma indahum min al-ilm domin ya gwada abin da yake tare da abin da yake wajen su na ilimi wato domin ya musu jarabawa wato cewar wannan yana daga cikin abin da yake uslubi na yada yanna hanyoyi na yada ilimi hanyoyi ne na yada ilimi saboda a cikin haka akwai akwai wato wasa kwakwalwa akwai kuma sanya dalibai su himmatu da sha'anin ilimi sannan kuma akwai shi kansa mai koyarwa ya san irin gwargwadon fahimta da zurfin fahimta da aka yi ta koyarwarsa akwai akwai fawaid masu dama a cikin wannan a to kun gani wannan hanyoyi ne waɗanda suke yanzu duk suna daga cikin dabarun koyarwa wanda yanzu ake yi amma gashi tun shekaru aru aru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi ya fassaka mana waɗannan ka'idodi waɗanda yake zamu bi wajen wato yaɗa ilimi a cikin al'umma na'am
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل مسلم حدثوني ما هي قال ووقع الناس في شجر البوادي قال قال عبد الله ووقع في نفسي انها النقله واستحيت ثم قالوا حدثنا ما هي حدث يا رسول- حدثنا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النقله
to wannan hadith wannan hadisi a mun karanta mun karanta shi a darasin mu na ƙarshe da riwayar Isma'il da riwayar Isma'il ibn Ja'far hadisin Abdullah ibn Umar na a, Imam al-Bukhari ya kawo shi a babin a, qaulul muhaddith haddathana da akhbarana babin da ya wuce a, wannan kuma sai ya kawo shi da wani isnadi shine ta hanyar Sulaiman a shine ibnu bilal suleiman ibnu bilal almadani ɗaya daga cikin manyan malaman madina kuma an ce wani ya daga cikin afradul bukhari don babu ba a ga wanda ya ruwaito hadisin da wannan isnadi ba illa illa inda al-bukhari wannan riwaya to amma hadisi ne wanda yake sananne kamar yadda ya gabata da wa isnadin hadith din da ya wuce daga ibnu umar shine abdullahi dan umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mina shajar shajara a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya la ya fito wa raƙuha ganyenta baya faɗuwa wa inna ha matsalul muslim kuma hakika ita misali ce ta musulmi wato ana buga wato tamkar musulmi take haddithuni ma hiya ku bani labari wace bishiya ce to wannan shine shahidin tsarkul imanul mas'ala yace haddithuni ma hiya ku gaya mun wace ce Eh. قالوا قال عبد الله بن عمر yace fa waqa an-nasu fi shajaril bawadi sai mutane suka rinka hankalin su ya tafi wajen bishiyoyin da suke cikin wato dawa bishiyoyin da suke cikin badiya cikin bishiyoyin da suke cikin daji wace bishiya ce a daji ingirci ce kaza ce kaza ce kowa yana tunani qala abdullah wannan kaga ya nuna kan cewar kaga da suka tashi tunanin sai suka tafi a bishiyoyin da suke cikin daji alhali ko ta gida ce shi yasa ake cewa ɗaya daga cikin hanyoyi idan kana so ka gane wato in kana so ka ci tambaya kai tunani inda ba a tsammani shi ne abin da ake cewa thinking out of the box wato kada kai tunani a cikin akwati ka fitar da kanka haga mutane ga inda suka tafi can shi kuwa ga inda ya ɗauka sai ya dawo cikin gida kuma a ciki ne amsar take ƙala abdullah abdullahi ya ce fa waƙa fi nafsi annaha nakhla sai ya ɗarsu a cikin zuciyata cewa wato bishiyar dabino ce sun maƙalu sai suka ce haddithna ma hiya ya rasulallah ba mu labari wace ce ya rasulallah domin sun kasa a ciki kuma hadda su sayyidina umar hadda umar a ciki mahaifinsa amma sai ya ji fauka fi nafsi annaha an-nakhla fastahayaytu kamar yadda ka faɗa a cikin riwayar ka ko to a cikin nita wannan nuskar babu fastahayaytu a wannan riwayar a waccan riwayar shi take da fastahayaytu amma a riwayar Sulaiman ibn Bilal babu fastahayaytu bai ce fastahayaytu ba amma kai a cikin nuskar ka ta zo da fastahayaytu sai na sai na ji kunya ثم قالوا sannan suka ce ka bamu labari ya rasulullah qala hiya an-nakhla yace ita ce bishiyar dabino a wancan hadisin mun bayyana yanda take wato a take tamkar musulmi wato shine yawan amfaninta musulmi haka yake musulmi amfaninsa yayi yawa komai nasa mai amfani ne maganarsa mai amfani ce halinsa mai amfani ne kamarsa mai amfani ce zuciyarsa mai amfani ce dukiyarsa mai amfani ce komai na musulmi mai amfani ne to haka dabino yake dabino haka yake a a shi abinda ake ci din mai amfani ne a ganyensa kabar mai amfani ce a yi rufi da shi a yi tabarma kututturansa mai amfani ne a yi amfani da shi wajen rufi a yi amfani da shi wajen zama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin hudu ba akan kututturan dabino da kuma shi kansa wato a reshen reshen dabino wanda ake cewa tanka tankar dabino kaga daga ciki za wannan naman da ke ciki in aka in aka fafe shi zaƙi gare shi shi ma abinci ne ci ake yi komai na dabino amfani ne to shi ne fuskar wato buga misalin kamar to a shahid a nan imamul buhari ya kawo domin ya nuna kan cewar yana daga cikin uslubin koyarwa malami ya jefa tambaya akan sahabban akan ɗalibansa to amma nan shi sai ya ce ma a ammumin zalika wanda ya fi gamewa daga wannan shugaba na al'umma domin cewa ya farkul imanin mas'ala al'imam anan ana nufin shugaban al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato a matsayinsa na imam ne shugaba ne na al'umma ba a matsayinsa ma kawai na malami ba a matsayinsa na shugabanci na al'umma wato shugaba na al'umma ya yi irin wannan domin ya tabbatar da ilimi a cikin al'umma domin kuma ya koyar da wato domin kuma koyarwa a cikin riwayar da ya ce fasta hayyaki kamar yadda ya gabata wato ya ji kunya jin kunya a cikin ilimi an ce jin kunya abu ne mai kyau amma banda a cikin ilimi domin idan mutum ya ji kunya a cikin ilimi jahilci zai iya zuwa masa kamar yadda aisha take cewa allah ya ji kan matan ansar lam yamna'hunna al-haya min an yatafaqahna fi ad-din kunya bata hana su su koyi addini ba su san addini domin sun je suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda idan da za su ji kunya ba za su yi masa tambaya ba kamar yadda za su yi wankan haila kamar yadda in sun yi mafarki irin mafarkin da maza suke gani na saduwa a cikin mafarki duk wannan idan da sun ji kunya ba za su irin wayannan tambayoyin ba da ba in kuma da ba su ba da ba za su fahimci addini ba to a nan kuwa ibn umar ya ce domin inda bai ji kunyar ba da sayidina umar ya samu wato da ya samu martaba saboda zai yi alfahari da kan cewa gashi ɗansa ya sani duk da shi bai sani ba amma jin cewa ɗansa ya sani wannan ya fi masa ma a ce shi ne ya sani domin a duniya ba wanda kake so ya fi ka ce ɗanka kowa ya fi ka kowa ka fi kowa amma idan ɗanka ne in aka ce ya fi daga ce eh, ba komai ai dama haka ne zamanin shi ne ya ji daɗi amma in aka ce wa in aka ce abokinka ko kaninka ko wanka ya fi ka to nan wajen sai ka tsaya kana yin musu amma aka ce ɗanka ne sai ka sai ka sallama na'am
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب إني علما babin abin da ya zo a kan ilimi a kan menene wato a- a- wato ma'ana a kan abin da ya zo na shi kansa ilimi ɗin yadda yake tabbata yadda ake tabbatar da shi wa qaw- wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma kuma ka ce ya rasulullah ya ubangiji na ka kare ni a ilimi an ce ba a tambayi ba a umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya nemi ƙarin wani abu a cikin wannan rayuwa in ba ilimi ba ba a ce masa ya nemi ƙarin dukiya ba ba a ce masa ya nemi ƙarin matsayi ba ba a ce masa ya nemi ƙarin wani abu ba sai aka ce masa ya nemi ƙarin ilimi wa qur rabbi zidni ilma kuma yana daga cikin kamantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan umarni yana daga yake yin addu'a kullum da safe Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala sau uku bayan sallar asuba daga cikin akkar ɗinsa da yake yi addu'ar da ya dawwama a kanta roƙon Allah ilimi mai amfani to kaga tamkar wato yana aiki da wannan umarnin da Allah ya bashi cewa kullun ka roƙi Allah domin idan mutum bai zamanto a cikin ƙari a cikin ilimi ba to a cikin raguwa yake kullun in baka samu ƙarin sani ba ka tsaya a inda kake to raguwa kake ilimin ka saboda kullun yana zuwa kowace rana ta zuwa da wani sabon abu in baka san shi ba baka san hukuncin Allah akan sa baka samu ƙarin ilimi ba to ya zama to jahilcin ka karuwa yake kenan domin wa ƙarin sun karu jahilcin ka kuma ya karu amma an ka samu ƙarin ilimi da karuwar abubuwa to wannan shi zai zama to kan cewa kana ci kana cikin ci gaba to wannan ya nuna muhimmancin ilimi da kuma kan cewa ba a yankewa daga neman sa ba a yankewa daga nemansa akwai daga cikin malamai waɗanda suke sai da suka zamanto manya-manya magidanta ma suka fara karatu kamar ibn hazm an ce sai da ya shige shi ɗan shekara 26 ya fara karatu amma haka ya zamanto imam a cikin ilimi sai da ke ɗan shekara 26 sannan ya fara neman ilimi waɗansu su za su samu gatancin suna ƙanana suka fara karatu to amma wannan ya nuna mana kan cewar ba a barin neman ilimi kuma kullum a cikin neman ƙari ake akan sha'anin ilimi na'am
القراءة والعرض على المحدث yace a wannan akwai bab a wajen a wata nusa babul qira'atu wa bab alqira'atu wal ardu ala al muhaddith wato yin karatu da kuma bijirar da abinda mutum ya karba abinda mutum ya rubuta a wajen malamin hadith wato wannan yana bayanin ɗaya daga cikin hanyoyin riwayar hadith ne kamar yadda kuka sani addini wato wannan al'umma ta musulmi sun fitar da ilimin hadith ya zamanto wani ilimi ne nasa wato wanda yake sabo da suka kirkiro shi da kansu wanda daga cikin fannonin wannan ilimi yadda ake riwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi bayanin hanyoyi guda takwas da ake riwayar hadith sifatu riwayatul hadith a cikin ilimin musala akwai sifatu riwayatul hadith hanyoyi takwas waɗanda ake riwayar hadith to su ne buhari zai kawo su waɗanda suke hanyoyin da suke karɓaɓɓu a wajensa shi yana ganin ingantattun hanyoyi ne da za a iya riwayar ilimi domin ba kowace ce daga cikin waɗannan hanyoyin waɗanda suke ingantattu ba zan gaya mana su domin mu riƙe su domin in mu- in mun zo wajen karatu sai mu gan su hanya ta farko shine as-sama'u min lafzi shay ka ji hadith daga lafazin malami shine malami ya ce haddathani fulan حدثني واني حدثني واني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya faɗa abin da ya ji na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma ɗalibansa ɗalibansa suna ji ko suna rubutawa ko suna yanayi musu shifta suna rubutawa wannan shine as-sama'u min lafzi shaykh to shine idan ka ji zaka ce sami'tu ka ce sami'tu malikan yaqulu kaza ta biyu hanya ta biyu shine al'arab shi ne kuma ake ce mata alƙira'atu ala sheikh shi ne ka samu hadisan da malami ya ruwaito ka rubuta su da rubutunka sannan ka je gaban malamin ka biya yana ji ka biya yana ji wannan shine biyawa shine ma'ana alqira'atu ala shaykh ka biya a gaban malami yana zaune in kai yana sauraron ka in kai kuskure ya gyara maka in ya gyara maka ka gyara to sai ya zamanto abinda ka rubuta kaje a wajensa tamkar wato ka tabbatar haka yake babu kuskure to wannan shi ma ana ce ma in ka tashi riwaya za ka ce haddathana za ka iya cewa akhbarana mataki na biyu ko na uku shine almunawala almunawala shine malami ya ɗauko maka littafinsa da ya rubuta ko kuma hadisansa da ya je ce waɗannan su ne hadisan da na ji daga wajen malami na wani ga suka yi riwaya su daga gare ni wani isa ake ce mata munawala na uku ku nan ko? hanya ta hudu alkitaba malami ya rubuta ma ɗalibi hadisansa ya rubuta masa ya ce ga hadisai na da na ji daga malami na wani ya tura ma wani daga cikin ɗalibansa wani ita ake ce ma alkitaba kowanne daga cikinsu a yin wannan rubutun kamar izini ne na kai riwaya to sai waɗannan su ne guda hudu waɗanda suke dukkan malamai sun yadda da riwaya da su sauran guda hudu kuma su ne na farko wato al'ijaza shi ne wato bayar da dama bayar da halarci ka ce dukkan riwayoyi na daga malam wani na jaza maka kai riwaya su daga gare ni baka bashi ba baka rubuta masa ba kawai ka ce dukkan riwayoyi na to kaga wajen tabbatar da kan cewa riwaya ta ce ko ba riwaya ta ba za a iya yin sabani zai iya zuwa ya ce riwaya ta ce alhali ba riwaya ta bace to wani sai ake ce mata al-ijaza ijaza kenan na jaza maka kai riwayar hadisai na da na ruwaito daga malam wani ko littafi na da na rubuta hanya ta shida ita ce alwijada alwijada shine ka samu littafi kamar littafin da da malaminka ya ruwaito daga malamansa baka karanta a wajensa ba bai baka izini ba kawai ka tsinci littafin sai ka yi ruwaya daga gare shi wani da ake ce mata alwijada yawanci malamai ba su yadda da ita ba suna suka akan riwayoyi idan irin akan yi suka akan riwaya idan ta wijada ce kamar riwayar maharmatu bin dukair an abi ta shida kenan ko ta bakwai alwasiya alwisaya shine malami yayi wasicci yayi wasiya ga cewar littafansa ko riwayoyinsa yayi wasiya ga wani ko ga dalibai kaza ko ga duk wanda yake ya shigo garin nan neman ilimi yayi wasiya yayi riwaya daga gare shi sanan ta karshe kuma al-i'lam al-i'lam shine ya sanar cewa ina da riwaya daga malam wani ku riwaya daga gare shi kaga bai kawo littafin ba kawai sanarwa yayi bai yi wasiya ba bai yi ijara ba to wannan su ne hanyoyi guda takwas to shi ne waɗannan hanyoyi ne da aka duk me yasa aka ƙirƙiro su aka kakkawo su duk saboda hanya ce da za a kiyaye sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk har aka sanya mata irin waɗannan sunaye to shine bukhari zai bi su ɗaya bayan ɗaya bai fara da nau'i na farko ba shine as-sama'u min lafzi shaykh saboda wannan ba a shakka akan cewa hanya ce ta riwaya idan malami ya zo ya ce maka kamar malik rahmatullahi alaihi ya zauna ya karanta maka muwatsa kana ji kaga ba a shakka cewar kayi ruwaya daga malik don kaji daga bakinsa kuma za ka iya cewa sami'tu malika to don haka ma baya bukatar ya kawo ta don haka bai ambace ta ba sai ya fara da wadda take ake sabani a kanta daga cikin hanyoyin riwaya ita ce biyawa a gaban shi shine yace alƙira'atu wal'ardu alal muhaddi babin da yake bayani akan yin karatu da kuma bujira abin da ka karanta akan malamin hadith ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة نعم
وراى الحسن والثوري ومالك والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث بما بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أمرك أن تصلي الصلوات na'am yace wara al-hasan al-hasan shine al-hasan ibn abi al-hasan al-basri imam ahli al-basra wanda yayi riwaya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu tabi'in ne a basra yana ganin riwaya daga al-qira'a al-sheikh wa wa mutum kai biya a gaban malami yana ganin ta halatta wa thawri sufyan thawri imam ahli al-kufa da yana da mazhaba amma shi ma mazhabarsa ta zamanto kan cewar saboda rashin waɗanda suke mata hidima ba a santa ba amma duk da haka ana samun kaulukansa na masail na fiqh a cikin tafai na al-athar sufyan ibn sa'id al-thawri kenan ɗaya daga cikin manyan malamai sa'an imam malik ne duk da yake ya riga malik mutuwa da shekara 18 19 ya mutu a shekara 160 bayan hijira sufyan ibn sa'id al-thawri to shi ma yana ganin ƙira'a ala sheikh mutum wato ɗalibi ya biya riwayar malami a gabansa hanya ce ta riwayar ilimi wa malik da malik kuma imamu dalil hijira imam malik ibn anas duk suna ganin alƙira'a ta ja'iza wahtajja ba abuhum fil qira'a waɗansu daga cikin malamai sun kafa hujja wajen wato halaccin ka ɗalibi ya zo ya biya hadisi a gaban malami kuma wannan ta zamanto ingantacciyar hanya ce ta riwaya على العالم بحديث دمام ابن ثعلبة ده حديث دمام ابن ثعلبة دمام ابن ثعلبة وان يزو دغ بنو بكر دغ اخو بني سعد دغ بنو بكر ابن وائل يزو وجن منزل الله صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم الله امرك ان تصلي الصلوات shin Allah ne ya umarce ka ka sallaci sallolin nan guda biyar qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am قال نعم ya ce masa na'am kaga wannan arz ne yake masa ai biyawa yake ba zuwa ya ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun cewa Allah ya umarce ni mi sallah salloli biyar ba a sai dai na ce masa haka ne Allah ne ya gaya maka mi salloli biyar ya ce na'am to kaga kamar biya masa yake na domin haka domin yanda akan yi wajen arz shine sai a zo a ce a in aka zo kamar muwatta malik ya ruwaito ta ya ce ya ruwaito hadisi yace haddathani nafi an abdullahi ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan dalibi ya zo wajen malik sai yace haddathaka nafi nafi ya ga ya ga maka wannan hadisi eh haddathaka nafi nafi ne ya ga maka wannan hadisi daga ibn umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi kuma yace na'am wannan cewa na'am din da yayi tamkar ya lakkana maka ne maka riwaya ne cewa haka ne to kaga shi ma Imam Ibn Sa'alaba ai abin da yake nan ko yazo yace a wata riwayar yazo ya ce wato jakadanka yazo ya gaya mana cewa kaza da kaza haka ne yace yayi gaskiya saboda haka wannan ta zaman to riwaya saboda haka wannan Imam Bukhari ya kawo wannan domin ya kafa hujja ga cewar tana da asali saboda akwai daga cikin malamai waɗanda suka yi tsantseni mai yawa suka ce ba su yadda da a yi ƙira'a alashir ba ra'ayin malaman iraq ne cewa idan ba malami ne shi da kansa ya gaya maka cewa ga shi ba abin da na ruwaito ba bai inganta bai halatta ba kai riwaya da abin da ya gaya maka cewa shi ne cewa wannan riwaya ce in ka zo ka biya a gabansa ba sa ɗaukan ta riwaya to don haka imamul buhari ya kafa hujja akan rusa wannan wannan sabani ya riga ya kare daga baya malaman hadisi gabaki ɗaya sun yadda akan cewar ko ka ji riwayar hadisi daga bakin malami ko ka je ka biya masa ka biya a gabansa yana ji ya tabbatar da abin da ka biya ya tabbatar da abin da ka biya a gabansa dukkaninsu ɗaya ne hanya ce ta riwaya ingantatta imam bukhari ya ce فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم to kun ga wannan ai qira'a ce aka biyawa ake a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji أخبرهما قومه بذلك فأجازوه Ima- kuma bira- bimam ya koma ya gaya wa mutanensa wannan bayanin ya zo ya ce ni na zo muku daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ku da kaza da kaza rana ba ta faɗi ba sai da duk kabilar bimam suka musulunta shine fa ajazuhu suka yadda cewa haka ne yayi ta'ammuli yayi riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa kaza da kaza ba a'a biyawa kawai yayi a gaban sa ya tabbatar masa
واحتج مالك بالشرط imam malik ya kafa hujja da as-sak as-sak shine wato takarda da mutum yake rubuta ikirarinsa shine certificate kenan idan mutum ya rubuta kan cewa nayi ikirari cewar wani yana dina kuɗi kaza da kaza da kaza a rubuce sai aka zo aka gaya masa aka karanta masa wannan certificate din cewa kai ne wani dan wani ka yi ikirari cewa wane ɗan wane yana bin ka kuɗi kaza da kaza sai ya ce na'am wannan shaida ce ko ba shaida ba ce a kansa sai ya faɗa ya maimaita abin da ke ciki a rubuce idan dai an rubuta aka karanta masa ya yadda shi kenan ya yi ikirari to shi ne hujjar maliku cewa ai wannan shi ma tamkar biyawa ake yi shi ne ake abinda yanzu ake ce masu kuk a cikin sak guda ɗaya ne jam'insa sikaf ko sukuk shi ne wanda yanzu ake yin wato takardar shaidar mallakar wani a a a mutum takardar mallakar wata kadara ko wata dukiya ko wata harkar hada-hadar kuɗi wadda ake yi yanzu a duniyar harkar hada-hadar kuɗi da ta dace da shari'ar musulunci shine ake fitar da irin wa'annan sukuk ɗin a maimakon takardun da ake cewa na bashi wanda ake ce ma bond na'am
يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان isu a- ka gani za a karanta ma mutane sai mutanen su ce wane yayi mana sh- y- y- yayi shaida akan mu Wa- wane ya shaidar da mu idan aka je aka ɗauko wannan sak ɗin aka karanta aka ce wannan gida ne wanda an raba gidan nan ya zuwa ga magada kaza da kaza da- da wane da wane da wane aka karanta wa mutane suka ji za a ce an kafa mu a- a- a- a- wato an kafa mu shaida ko da ba shi ne ya faɗa ba amma aka karanta sak ɗin za a za su tabbatar da kan cewa wannan kafa shaida ne to wannan hujja ne na qira'a na'am ويقرأ ذلك قراءة عليهم kuma biya musu ake karantawa ake yi a karanta a gaban su su ji
ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ za a yi karatu a gaban malami mai malamin alkur'ani sai mai shi alƙari almajirin da ya koya sai ce a fara'ani fulan wani ne ya karantar da ni bayan ko baka ji shi karatunsa ba shi yasa malik baya shi baya shi baya karanta baya tahdid sai dai adiya yana ji kamar yadda ake karatun alkur'ani malami mai karatun alkur'ani yanda ake yi dalibi zai zo ya sanya allansa ya karanta in ya kuskure ya gyara masa ba kowane malami ne zai karanta ma dalibi ya iya ba sannan ya biya malamin yana ji yawanci alqurra'u abinda suka yi in suka zauna kowa zai je ya shirya ya je ya yi ya je- ya je ya koyi karatun nasa sannan ya zo ya karanta malami yana ji yana gyara masa ba za ka ji shi malamin ya faɗa ba amma a haka ɗin me za ka ce za ka ce malam wani ne ya karantar da ni shi ya biya mu za ka ce ya biya maka bayan ba faɗa yi ba yana faɗa kana faɗa kai ka karanta yana ji yana gyara maka amma duk da haka za ka ce a fara'a ne shi ne hujjar malik ce to in an yi haka alƙur'ani me yasa ba za a yi a hadith ba don haka idan kai a hadith ka karanta malamin yana ji shi ma za ka ce haddasa ne na'am أمرني فلان kuma sai ka ce a fara'ani fulani malam wane ne ya karantar da ni na'am حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم alhassan nan shine alhassan ibn abil hassan albasri imam ahlul basra yace babu laifi yi karatu a gaban wato ka biya karatu a gaban malami wato ma'ana zaka iya riwaya ta wannan hanya na'am وأخبرنا وأخبرنا محمد بن يوسف الفرمي وحدثنا قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا روي على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم فلا بأس أن يقول أن تقول حدثني إذا قو- إذا- آه، wannan yana ta- kun- a can ya ce da Hassan da Sufyan da Malik duk sun ce alqira'atu ala sheikh ja'iza to shi nan ya kawo riwayoyi Bukhari ya kawo riwayar daga Sufyan al-Thawri yace idza quriya ala al-muhaddith idan aka ka- idan aka biya hadith a gaban malamin hadisi fala ba asa an taqul haddathani babu laifi kace ya gaya mu ya karanta min hadith duk da yake ba ka ji daga lafazin sa bane kai ne ka biya ya ji ya gyara qal na'am نعم. حدث قال وسمعت أبا عاصم يقول kuma naji Abu Asim shine Annabil Bakhaf ibn Makhlad yana cewa عن مالك daga Malik da وسفيان Sufyan shine Ath-Thawri القراءة على الآلم وقراءته سواء al-qira'atu 'ala al-'alim ka biya karatu ka biya riwaya a gaban malami kana ka karanta yana ji wa qira'atuhu da kuma shi ya karanta kana ji sawa duk ɗaya ne wato matsayin su ɗaya wajen ƙarfi wajen wajen inganci wajen riwaya waɗansu suna fifita ɗayan sai su ce ai gara kai gara ma kai qira'a ala shaykh domin idan shi ne yake yi idan malami ne yake maka riwaya in yi kuskure kwarjini zai sa ba za ka iya gyara masa ba amma kai ko in kai kai in kai kuskure zai gyara maka don haka ma suke waɗansu suke fifita ƙira'a ala sheikh a bisa a sama'u min lafdi sheikh an fahimta na'am amma dai mazhabar malik shine wanda ya faɗa dukkaninsu matsayinsu ɗaya wajen inganci kuma su ne gir- mafi girman hanyoyin riwaya ta hadith su suka fi kowaɗanne inganci wajen riwaya ya zamanto malami ya a- almajiri ya haɗu da malaminsa ya ji daga bakinsa ko kuma ya karanta a gabansa malamin ya tabbatar masa da abin da ya karanta na'am
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل عن سعيد هو ال- عن سعيد هو المقبولي عن شريك عن عبد الله بن an sharif ibn abdullah عن شريك بن عبد الله بن عبد الله namir أنه سمع أنس بن مالك يقول Na'am, daga Sharik ibn Abdullahi ibn Abi Namir cewa ya ji Anas ibn Malik yana cewa,
بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم yayin da yayin da muke muke na- muke zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci shine masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam al-innal lil ahad wato masallacin da aka sani shine na Annabi sallallahu alaihi wasallam
ذكر رجل على زمن sai wani mutum ya shigo akan raƙumi فأناقه في المسجد sai sun kuyar da shi a cikin masallacin har cikin masallacin ya shigo da raƙuminsa
ثم أخرجه sannan ya daure shi ya masa da baibai ثم قال له sannan sai ya ce musu ya ce masu sahabbai أيكم محمد wane ne Muhammad a cikinku والنبي صلى الله عليه وسلم مختلف بين ظهرين بين ظهرانيه wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana kishin gide a tsakaninsu
وقلنا sai muka ce هذا الرجل الأبيض المتكئ wancan mutumin mai haske din nan da yake da yake kishin gide shine وقال له الرجل sai mutumin ya ce masa wato ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam يا ابن عبد المطلب kai da- ya kai dan Abdul Muttalib وقال a له wata riwayar a, ibnu Abdul Muttalib wato kai ne dan Abdul Muttalib sai ya nasabta shi zuwa ga kakansa saboda kakansa ya fi shuhura bisa babansa tunda mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tun kafin a haife shi dan haka an fi sanin sa da dan Abdul Muttalib shi yasa ranar yakin Hunain yake cewa anan nabiyyu la kadib ana ibn Abdul Muttalib haka yake haka ya rinka faɗa ko ranar yakin Hunain anan nabiyyu la kadib ana ibn Abdul Muttalib to s- ya ya fi shahara da wannan wanda ya nuna kan cewar idan mutum ya shahara da kakansa idan kakan mutum ya fi shahara babu laifi a nasabta shi ya zuwa gare shi a ce ɗansa ne eh? a'a da ɓarin a yi nasaba ya zuwa ga ɓarin uba ne ba a nasaba ya zuwa ga ɓarin uwa ba a nasaba ya zuwa ga ɓarin uwa na'am وقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sa- sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na amsa maka wato ma'ana ni ne نعم
فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم sai mutumin ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam إني سائلك zan yi maka zan yi maka tambaya
فمشكل عليك في المسألة zan tsananta maka a cikin tambaya
فلا تجد علي في نفسك kada ka samu bacin rai a kaina a cikin zuciyarka wato kada ranka ya baci alwuji shine wato a bacin rai algabab kenan
فقال sai ya ce قد أما بدانك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tambayi duk abin da kake so
فقال sai ya ce masa أسألك بربك na hada ka ina ina tambayanka ina hada ka da ubangijinka ورب من قبلك da ubangijin waɗanda suka gabace ka قال الله أرسلك إلى الناس كلهم Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutane baki ɗayansu
فقال sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اللهم نعم ya Allah ya Allah haka ne ya ambace yayi Allahumma domin tabarruki da sunan Allah wato waɗansu kuma sun ce wannan tamkar a matsayin wato a wato rantsuwa ne amma as-sahih ba rantsuwa bace tabarruki ne da ambaton sunan Allah ya Allah gaskiya ne wato ina shaidar da kai cewa haka ne kai ne ka aiko ni na'am قال yace أنشدك بالله na haɗa ka da Allah annushdan abinda ake nufi da anshuduka shine wato nayi maka magiya ina mai ɗaukaka murya da magana na haɗa ka da Allah قال الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة Allah ne ya umarce ka da mu sallah guda biyar a dare da rana a- a- wato a rana da dare قال sai ya ce اللهم نعم ya Allah haka ne قال ya ce أنشدك بالله na haɗa ka da Allah قال الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة minas sana من السنة Allah ne ya umarce ka da mu azumci wannan watan a cikin shekara
قال sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اللهم نعم ya Allah haka ne قال ya ce أنشدك بالله na haɗa ka da Allah قال الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنياء من أغنيائنا
Allah ne ya umarce ka ka karɓi wannan wato ka ringa karɓar sadakan nan daga mawadatanmu
فتقسمها على فقرائنا ka ringa raba ma fakiranmu فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce اللهم نعم ya Allah haka ne فقال الرجل sai mutumin ya ce آمنت بما جئت به na yi imani da abin da ka zo da shi
وأنا رسول من وراءني man wara'i min qaumi kuma ni jakadan waɗanda suke bayana ne daga mutane na wato dan aike ne aiko ni mutane na suke
وأنا بما موسى على kuma ni ne zimamu ibnu sa'laba أبو بني سعد daga ƙau- wanda yake ɗan ƙabilar banu sa'ad ibn bakar wannan hadis eh, na'am warwahu ورواه موسى بن إسماعيل musa ibn isma'il at-tabuzaki وعلي بن عبد بن عبد الحميد daga da ali ibn abdul hamid عن سليمان sun waito daga sulaiman ibn al-mughira عن ثابت daga thabit ibn aslam al-bunani عن أنس daga anas ibn malik عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan isnadi wannan hadisin asali ne wato a cikin musulunci imam bukhari ya kawo shi domin me domin ya kafa hujja akan alqira'atu ala shaykh biya biya riwaya a gaban malami a matsayin riwaya ne. domin gashi imam abin da yake nan qira'a yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin bai ji waɗannan abubuwan daga waje- daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya dauki abun nan da ya faɗa ya biya aka tabbatar masa ya dauke shi a matsayin riwaya ya isar ma da mutanansa ko mutanansa suka yi da suka yi imani a haka wannan shine shahidi wannan hadith din ana kafa hujja da shi a wajen ana daukar sa asali a babin addini ta fuskoki masu dama daga cikin abin da ake kafa hujja da shi shine kan cewar babu sallah da take wajiba illa sallolin nan guda biyar domin ya ce su ne abin da Allah Allah ya umarni da su don haka ake amfani da shi wajen cewa wuturi ba wajibi bane haka zalika zakka babu abin da yake haƙƙi wajibi na zakka illa zakkar da ake karɓa ta wajibi amma sauran duk taɓawu'i ne haka azumi babu azumin da yake wajibi sai azumin watan ramadan za ku ji ana yawan kawo wannan hadisin ana cewa hadisin bimam ibn sa'alaba to wannan shine riwayar hadisin akwai salo daban-daban na riwaya waɗansu da ƙari ya ce illa an taɓawa ya ƙara masa cewa babu abin da yake wajibi sai dai in kayi taɓawu'i na'am akwai fawa'id da dama a cikin wannan hadisin waɗanda na farko dai suke ne wannan hadisin yana nuna kan cewar ana karɓar labarin mutum ɗaya domin biman shi kaɗai ne kuma ya je isar da abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma magana ta zama to hujja saboda haka ba sai an taro ba sai ka samu riwayar mutum sama da ɗaya ba sannan za ka iya aiki da ita in ka ji riwayar mutum ɗaya wannan hujja ce sannan wannan hadith ɗin ya nuna cewar a za ka iya neman mutum ya rantse maka akan abu idan ka neman takidi ko da ka yarda da shi domin biman da ya zo ya nemi ya rantsar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yace fa billazi arsalaka yace a as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka na haɗa ka da ubangijinka da ubangijin wanda yake gabaninka wannan ai rantsuwa ne rantsuwa ne ya rantsar da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba za a ce wannan yayi rashin ladabi ba domin takidi yake so idan akwai maqsudi wannan babu laifi a yi wannan babu laifi a cewa mutum ya rantse kuma babu laifi mutum ya rantse din akan aka rantsar da shi gashi nan Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam za'ama alladina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athun da ya tashi amsa Allah ya ce masa kace qul bala wa rabbi za a tayar da ku na rantsi da ubangiji na saboda ka yin rantsuwa domin tabbatar da abu babu komai ba wasa da sunan Allah bane ba kuma jin cewar idan mutum ya haka za a ce wato a a a kamar wato yana ganin ba a yadda da shi ba ne na'am akwai fawa'id da dama akan wannan hadisin amma za su zo a nan gaba babin da yake ambaton munawala kun ga nau'i na uku kenan ko mun faɗa as-sama'u al-qira'a yanzu ga munawala yace babin da abin da yazo da abin da ake ambatawa abin da ake ambatansa na munawala wato shine a ba malami riwaya da kuma rubuta malamai rubutawar malamai da ilimi su aika ya zuwa ga garuruwa kun ga ya faɗi nau'i biyu na riwaya almunawala wal kitaba almunawala shine ka bama dalibi littafinka alkitaba ka rubuta hadisanka ka tura shi zuwa wajen wani na'am na'am Anas ibn Malik ya ce, Ilal afa. Uthman ibn Affan, Sayyidina Uthman, Amirul Mu'minin, ya rubuta al-masahib wato Qur'anai fa ba'atha biha ila al-afaq ya tura ya zuwa ga sassan musulmi gabaki daya guda shida ya rubuta aka tuttura su zuwa ga sassa na al'umman musulmi ga baki daya har yanzu akwai sauran guda daya al-mushaf al-uthmani guda biyu kai daya yana nan a azerbaijan daya kuma yana misra a afwan daya yana yana turkiya yana istanbul wanda yake na istanbul din ne shine aka yi kwafi suke da shi a misra al-mushaf al-uthmani kuma yana nan waɗanda suke gwanaye a ilimin wato tarihi sun je sun duba sun gani za ku ta ji yan jarida suna kafa ɗan hayaniya wai an samo wani sabon mus'af wanda yake ya ma fi daɗewa na usman duk ƙare banza ce don a samu ta wannan yan jarida suna suke don su jefa shakka a cikin zukatan musulmi wanda ɗaya daga cikin abin da ya sa kenan bara na je wani taron ƙara ma juna ilimi da wani wanda ake takama da shi ba faranshi ne malami ne ba faranshi wanda ake takama da shi a sanin masahi shi ne wani taron ƙara mu juna ilimi na kwana biyar na je na ji wai mai suke faɗa ne na je na halarta kwana biyar ɗin babu abin da ke ciki illa abin su ba ma sama wato wai kan cewar a alƙur'anin nan da musulmi suke tare da shi daban yake da abin da aka rubuta na sayyidina Usman ba sa ma wannan batu baya cikin batun su don ba abu ne na ilimi ba tabbas haka yake yanda yake ƙur'anin nan a zamanin sayyidina Usman har zuwa yanzu din haka yake eh to kun ga wannan alkitaba ne hanyar riwaya ce ta hanyar kitaba domin sayyidina Usman yasa aka rubuta aka tura mutane cewa ga Qur'ani kuma sayyidina Usman yayi haka ne yayin da ya ga kan cewar mutane da sababbi sun shigo cikin addinin musulunci wanda ba larabawa ba saboda ana sabani ana samun sabani wajen qira'a wannan yana karantawa a haka wannan yana karantawa a haka saboda tasirin wato irin lahaja irin harshe wanda yake ba harshen Quraishi ba saboda haka ya tabbat ya sa aka rubuta ƙur'anai copies guda shida a bisa wanda aka rubuta a zamanin sayidina abubakar kuma waɗanda suka rubuta na zamanin sayidina abubakar ɗin wanda ya jagoranci rubutun zaid ibn thabit shi sayidina usman ya tsora akan abu aka rubuta aka tura mutane sannan aka ce duk wani wanda yake da wani mushaf wanda yake saɓanin wannan ya ƙona shi ya zamanto wannan shine tabbatacce a wanda al'umma ta yi ijma'i a kansa shi yasa ne yake ba a tabbatar da abu cewa alkur'ani ne sai idan ya dace da abin da yake a cikin mushaful usmani wa kullu ma wafaqa rasma wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lil wa kana lirasm ihtimalan yahwi wa sahha naqlan fa huwa alquran duk inda duk abin da ya tabbatar ya sa ya dace da fuska ta nahwu kuma yana da zai iya ɗaukan abin da yake rubuce a cikin arrasu abin da yake a cikin wato a cikin musafin sayid na Uthman kuma aka yi naƙalinsa da tawaturi wannan shi ne alƙur'ani wannan shi ne ta'arifin alƙur'ani ba a tabbatar da alƙur'ani da riwayar mutum ɗaya ko biyu sai in ya zama to mutawatir to na'am وراى عبد الله بن عمر ونحن ومالك بن انس
Abdullahi bin Umar da Yahya bin Sa'id da Malik duk suna ganin wannan ja'izi ne ya halatta. Amma Abdullahi bin Umar shine ana cewa Ibn Umar Ibn al-Khattab ne ko kuma Abdullahi bin Amr Ibn al-As. ko wannan su an ruwaito yana cewa unzur fi hadha al-kitab fama arabta minhu utrukhu wa ma lam ta'rifu imhahu imhahu ya ba shi ya ba ma al'ubulli littafinsa al'ubulli abdurrahman al'ubulli ya ce ka duba wannan littafin abinda yake ka san shi cewa hadisi na ne ka tabbatar da shi ka kyale shi abinda ka san cewa ba na ba ne ka shafe shi to kaga wannan kitaba ne ya ba shi wannan munawala ne domin ya ba shi littafin to shi kuwa yahya ibnu sa'id da malik su kuma shahidin da bukhari ya kawo su kitaba suka yi domin lokacin da yahaya ibn sa'id zai tafi iraq sai ya ce ma malik ka duba hadisan ibn shihab ka zaɓi waɗansu ka rubuta min su in tafi da su ne riwaya su sai ya rubuta sai ya zaɓi hadisai ya rubuta masa ya bashi to kaga wannan mece ce kitaba ce kitaba ce na'am واحتج بعض اهل الحجاز في المناوله waɗansu daga cikin malaman hijaz sun kafa hujja da munawala بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده.
عليه كتب الحليم السريه da annabi sallallahu da- da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya rubuta ma shugaban wata sariya wata wa- wani bangare na rundunar mayakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa wani lit- ya rubuta masa wata wasiƙa كتابا ya wata wasiƙa وقال yace masa لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا kada ka karanta abin da ke ciki har sai ka har sai ka kai makamin kaza da kaza ya ambata masa wajen da zai bude wannan littafin Amiru Sariya dinnan shine Abdullahi ibn Jahash wannan kuma ta faru ne kafin yakin Badr Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su su goma sha biyu yace kada su bude abin da ke cikin sa har sai sun kai waje kaza da kaza in sun yi tafiyar kwana biyu to da suka yi tafiyar kwana biyu sai suka bude sai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartarsa da kan cewar idan ka bude wannan littafin nawa idan ka karanta wannan littafin nawa wannan wasikar tawa ka je ka samo mana labarin qurayshawa me suke ciki amma kada ka tilasta ma wani daga cikin sahabban ka ya tafi tare da kai su su goma sha biyu ne biyu suka ce ba za su tafi bai tilasta musu ba sauran goma suka ce za su tafi sun kama tafiya shine suka haɗu da al'amr ibn al-habrami tare da tare da ayarin qurayshawa suka kama ganima suka kashe shi ta zamanto ita ce farkon ganimar da musulmi suka ci kuma abin ya dace da ranar ɗaya ga watan raja saboda haka mushrikai suka rinka aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya keta alfarmar wata ne alfarma dan ɗaya ga watan rajab shine sai Allah ya saukar da yasalunaka an shahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله to kwace an kita alfarmar watan wata mai alfarma ku da kuka fitar da yan halattattun yan wata yan birni ne alfarma din kuma fa wane ne yafi tsanani saboda haka Allah ya dauki raddin shi da kansa ya raddi na'am to kaga wannan almunawala ce ko aka rubuta masa aka bashi kuma aka ce yayi aiki da ita idan ya bude na'am yayin da ya isa wannan wurin sai ya karanta ma mutane ya ba su labari da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am حدثنا اسماعيل بن عبد الله اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعيد حدثني نداء cikin nusata حدثني اسماعيل ابن عبد الله ابن ابي اويس نعم حدثني ابراهيم ابن سعد اها الصالح شيني ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عبد الله عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a muna ta yawan ambaton su أن عبد الله بن عباس cewa Abdullah ibn Abbas habrul umma dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أخبره أن رسول الله ya ba shi labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بعث بكتابه رجلا ya tura da littafinsa da wasiƙarsa ya tura wani mutum da wasiƙarsa وأمره أن يدفعه إلى إلى عظيم البحرين ya umarce shi ya bayar da shi ya zuwa ga shugaban garin Bahrain al-Bahrain sune wato wanda suke a ɗaya daga cikin waɗan ɗaya daga cikin wuraren ƙasashen Larabawa da suke ƙarƙashin daular Farisawa sune yanzu inda ake ce ma al-mantiqa shar'iyya a cikin ash-shar'iyya a cikin Saudiya wajen su Qatif da al-Ahsa inda mai din Saudiya yake na'am فرفعه عظيم البحرين إلى إسراء shi azimul bahrain sa- shugaban mutanen bahrain sai ya bayar da wannan wasiƙa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ila kisra ya zuwa ga wato sarkin mutanen daular farisa emperor din farisa khosros na'am فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن fa falamma qara'ahu mazzaqahu kisra da ya karanta littafin da ya karanta wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kikkita shi fa hasibtu فحسبت أن ابن أن ابن المسيب qala ibn shihab yace to na sai na sa wato sai na tsammaci ko kuma ai nan hasiba hasiba anan yana nufin a a da ma'anar qauli yace sai ibn shihab ibn shihab yace ibn al-musayyib yace
قال yace فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mummunan addu'a akan su أن يمزق كل المزق kan Allah ya kikkita su kowace kikkitawa ya tarwatsa su shi yasa tunda daular Farisa ta fadi ba ta tashi ba tunda daular Farisa ta tashi ta fadi ba ta tashi ba sau da haka wannan hayaniyar da Iran suke yi suna cewa za su dawo da daular su suke neman su yaƙi kasashen musulmi duk da dau- da sunan dawo da daular Farisa ƙarya suke ba inda za su ba inda za su yaɗa shi'anci da suke yi ba wai yaɗa san ahalin bai suke yaɗa mulkin farisa suke abinda suke so su dawo da shi kenan kuma wannan hikidun da suke da shi akan musulunci ne cewa dan me aka keta daular su sun yi shekara 2500 suna mulki waɗansu larabawan daji su zo su keta mulkin su su suka keta littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya keta su amma kaga Rome su ba su yi ba saboda haka har yanzu muke fama da su to wannan kun ga shine shahid akan almunawala annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika ya rubuta littafi yace a mika musu kuma wannan ya nuna kan cewar in- hanya ce ta riwaya ingantatta ya rubuta ya bayar saboda haka alkitaba da almunawala ka bayar hanya ce ta riwaya ingantacciya wanda yake shine shahidin da Imam Buhari ya kawo duk waɗannan hadisan akan wato abin nan din ilimi ne muna da sauran minti ɗaya zamu karanta hadisi ɗaya na mu karasa hadisi حدثنا محمد بن مقاتل نعم.
أبو الحسن المروزي na'am أخبرنا محمد أخبرنا عبد الله shine ibn al-mubarak قال أخبرنا شيبة ibn al-hajjaj na'am na'am عن أنس بن مالك na'am قال كتبت النبي صلى الله عليه وسلم كتابا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wani littafi أو wani wasiƙa ko kuma yayi niyyar ya rubuta littafi na'am أو أراد أن يكتب ko kuma yayi niyyar ya rubuta فقيل له sai aka ce masa إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مأخوذا ai su waɗanda zaka tura ma littafin ya rasulullah ba sa yadda su karanta littafi wasiƙa da aka rubuto musu sai an yi mata hatimi فاتخذ خاتما من فضة sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya dauki hatimi yayi hatimi na azurfa مكشوف a rubutunsa an rubuta a cikin rubutunsa محمد رسول الله Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine hatimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi ya- bayan ya rasu a a lokacin a ba- ba- bayan mutu a- a- a- bayan barin sa duniya ya koma hannun sayyidina Abubakar ya koma hannun sayyidina Umar ya koma hannun sayyidina Uthman yana hannun sayyidina Uthman ya fada cikin wata rijiya ba a sake ganin sa ba. na'am كان في أمر إلى بياضه Ya- Anas yace kai ka ce tamkar ina ganin wato hasken haskensa a hannunsa sallallahu alaihi wasallam inda inda suke da suna manzo sallallahu alaihi wasallam bayan tafiyarsa fa qultu na'am قلت لقتادة sai nace maqatada من قال له محمد رسول الله wane ne yace abinda aka rubuta a cikin sa shine Muhammadur Rasulullah قال sai a- Shu'ba yace Anas ne to kun ga wannan ya nuna kan cewa ba wai kawai dan an rubuta littafi ne zaka dauka kan cewar riwaya ta inganta ba sai in ka tabbatar da ingancin wannan riwaya ga wanda ya rubuta ka san rubutun kuma ka san cewar wannan rubutun nasa ne dole sai ka san da wannan da dalilin da yasa ya kawo kenan cewa akwai sharadi ba kawai dan an kawo maka littafi an ce ga littafin wani sai ka yadda da shi ba a'a dole sai ka bi diddigi yasa aka ya kawo wannan hadisin na hatim kuma wannan shine sharadin malaman hadisi wajen munawala cewa sharadin a, a, ya- ya- sharadin wato ya zamanto cewar an yi hujja da shi ya zamanto ka san rubutun ka san kuma wannan nar- wannan abin da aka rubuta an san wanda aka kai masa din ya san rubutun ya san ya san rubutun mai rubutun kafin ya aiki da shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am Assalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tambaya ta farko wannan yace ina neman ƙarin bayani akan fahasibtu anna ibn al-musayyib qala. Na tsammaci ibn al-musayyib ya faɗa. Wato wannan yana nuna cewar cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya yi musu addu'a da Allah ya kikketa mulkin su ya kikketa su kullu mumazzar ya tabbata ne mursal daga ibn musayyib ne ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba da wannan isnadin bane shi yasa buhari ya ware shi ya fitar da shi daga cikin asalin hadisin Eh, amma an ruwaito ta sauran hanyoyi ko musamman shi mursal din sa'id ibn musayyib yana da yana da daga ciki shine asahul masa- marasi a cikin a riwayoyi da ake ruwaitowa da irsal shine yafi kowanne inganci in sha Allah zan tabbatar da ingancin wannan riwayar da waɗanda suka wassala ta ta wata fuskar in sha Allah duk da yake ibn hajar da ya kawo bai ambace ta ba watakila yana cikin tabliqut ta'alluq in sha Allah watakila ina jin abin da yake fa hasibtu din shine yake damun sa ko ibn shihab ne ibn shihab ne shine mai cewa fa hasibtu anna ibn al-musayyib qala Eh, ibn shihab ne ya faɗa domin shine almajirin ah, kaga ya rawaito hadisin daga ubaidullah to amma wannan ƙarin na yin addu'ar daga riwayar ibn shihab ibn shihab ne ya faɗa ya rawaito ta mursala na'am sannan wannan yace ina son ƙarin bayani game da wannan hadisin da kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yace musulmi kamar bishiyar dabino yake shin haka ya kamata duk musulmi ya zama don naga da yawa musulminmu na yanzu halayensu ba haka suke ba Eh haka ya kamata wannan shine kuma fa'idar ai sani din idan mutum ya sani ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta musulmi da shi to in yana so ya zama to musulmin kirki irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai kokari ya aiki ya zama to tamkar wannan ya zama to mai amfani mai amfanarwa ya zama to komai nasa alheri ne haka ya kamata musulmi ya kasance sannan wani hanyoyi ya kamata mutum ya bi da matarsa mai kafiya da taurin kai da saurin fushi wato shi rayuwa da ɗan adam rayuwa da ɗan adam wato ta fi ƙarfin rayuwa da mashin kun san mota ma za a baka manuwal a ce ga yadda za ka ga yadda za ka to ballantana mutum da ba mashin ba saboda haka sai da sai da shi za ana hurawa babban abu dai wa'azi babban abu wa'azi domin shi ne hanyar wato da za ka iya tausasa zuciyar ɗan adam zuciyar ɗan adam in ta ƙeƙashe ta fi ƙarfi ta fi dutse zuciyar ɗan adam za ta fi ƙarfi tun makasar ƙulobokun min ba'a da zalika fahiyar kala hijarar fi awa ashar da kasuwa to amma babu abin da yake sanya zuciya ce laushi irin ambatan Allah irin wa'azi saboda ka babban abu ka ɗauki tafarkin wa'azi amma in kace za ka yi intisari in kace za ka nuna kanka kai a ji tsoronka to nan za ka faɗi ka nuna maka ta ji tsoron Allah ba ta ji tsoron ka ka yi don Allah ba don kai ba ba kai za ka nuna ba ka ce kai kai ne dole a shayin ka a ji tsoron ka a ji tsoron Allah na biyu ka taimaka masa da addu'a kuma ka koya masa ita ma ta rinka addu'a wannan ibn salama ummu salama ta ce ma'annar sallallahu alaihi wasallam cewa ita mai tsananin kishi annabi sallallahu alaihi wasallam ce zan yi miki addu'a Allah ya tafi da kishi to kaga daga cikin yazo a cikin amalul yawmi wal laila na nasa'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata addu'a ta rinkai wanda a ciki kamar akwai ishara da addu'ar da zai maganin wannan ya koya mata ta rinka cewa Allahumma ighfir dhanbi وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني اللهم رب النبي اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني يا الله أبنجد النبي كغافر تسمينا كتفيد zafin ran zuciyata ka tsirar da ni daga fitinu masu ƙasarwa matsawar kara yadda ne to karin kai mai matar ta wannan addu'a wadda kaga tana da haka sai ta laushi insha Allah eh dan kyautayi ko to to ai mishilan zafin ran sai zai sa zai hana ai kyautar sai an yi da gaske dole dai wato shi sha'anin mutum yana da wahala sai ka bi masa ta hanyoyi daban-daban da hikima to sannan ina so a yi min ƙarin bayani akan fitar da zakka mai fitar da zakkar mai yin sana'ar gina gida yana sayarwa da kuma filaye to wanda yake a a wanda yake gina gidaje ba dan ya zauna ba dan ya yi rinka cinikin su yana sayar da su ya suwai na gidajen sun zama to kamar urudut tijara na aka kima su zai rinka yana fitar musu da zakka in shekara ta lokacin fitar da zakka sai ya kima su da kudin da yake wajen sai fitan musu da zakka domin irin wannan kudi baya zama a hannunsa daga ya sayar da gida zai narka shi ne a cikin gina wani gida ko daga ya sayar da fili zai narka kudin ne a cikin wani filin to kaga lokacin fitar da zakkar sai ya zo bashi da kokobo amma kuma ga kadarori yana da su yana jiran ya sayar da su to wanda yake da haka wanda har zai yi irin wannan wanda yake irin wannan zai dauki zai dauki abin a zakar wato a rubu tijara ne amma wanda yake a idan ya saya ba daga ya saya zai sayar ba yana jira ne tukuna sai kamar a ce a abin da in lokacin da yake ganin kimar zai tashi sannan zai sayar to wannan shine al-muhtakir shi wannan koyaushe ya sayar sai ya fitar masa da zakka ba zai yi kimanta shi ba ya fitar da zakka koyaushe a shekara koyaushe ya sayar da filin ko ya sayar da gidan sai ya sayar amma idan ya zama to cewa kullun a shirye yake sayar daga ya saya yana samun mai saye zai sayar ko ƴan ƙaramar riba ce ya samu to wannan shine zai rinka kimanta shine zai rinka kiyasta kimar gidajen yana fitar musu da zakka tare da kuɗin da yake hannunsa wallahu ta'ala a'lam menene hukuncin mace ta aske wani bangaren jirarta domin yin kwalliya wannan shine annams bai halatta ba annab sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma mata masu yin haka ko da dan tayi haka ne ce ado ga mijinta waɗansu suna kawo waɗansu tafsilat na kan cewa idan mace ta yi ma mijinta ba shi ake nufi ba wannan wai abu ne na karuwai waɗanda na waɗansu irin mata ne a wannan zamanin da suke ba na kirki ba su ne aka hana duk waɗannan gaskiya illoli ne waɗanda suke ba nassi bai zo a kansu ba saboda haka waɗannan ba su isa ba su ƙarfin da za a yi tafsisin umumin da ke ciki ba ya zo general ne magana a ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya zauna lafiya ta hanyar ɗauke su a matsayin general ɗin akwai bambanci tsakanin munawala da muhawara akwai bambanci munawala bayarwa muhawara kuma shine mazance ka bani ka faɗa in faɗa ba su da alaƙa ita kuma munawalar da muke ambato a nan wajen ana amfani da ita a ilimin hadith ne a ɗaya daga cikin hanyoyin riwaya shine malami ya ɗauki littafinsa ko riwayoyinsa ya ba ma ɗalibi ya ce ya yi riwayarsa daga gare shi wannan ayar wa qur rabbi zidni ilma za a iya karantawa a yi tofi ko hurawa a ruwa a sha domin buɗewa karatu wato domin samun ilimi alƙur'ani magani ne musamman ga yara amma in kai zaka iya yi ka roki Allah da shi shine yafi tunda abinda aka ce ya faɗa kenan cewa aka yi wa qur rabbi zidni ilma kuma ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba sai ka wa amalan mutaqabbala sai ka yi wannan shine neman ilimin da zaka yi da shi amma kamar yara kanana wanda yake basu iya ba a za a iya musu wannan a basu a cikin ruwa ko ruwan zamzam su sha domin Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi na a'a wanda yake ba ba sana'arsa bace wannan ai bai zaman to mai sai da mai sai yana sayar da gidaje ba yana da gida ya sayar wannan ba zai biya zakka ba wannan kudin da ya sayar da gida din zai fuskanci shekara da su saboda haka idan a ce ya sayar da gida miliyan goma yana da bukatunsa sai ya sanya su a cikin jari a sai ya sanya su a matsayin jari ya kama wani kasuwanci ko kuma kawai ya ajiye su ya je sai daloli ya ce gara ya sai daloli ya ajiye to sai ya jira tun shekara ta zo idan shekara ta zo daga ran da ya sayar da wannan gidan sai ya fitar musu da zakka ko kuma idan ya zama cewar akwai rana da ya saba yana fitar da zakka dama yana da waɗansu kuɗin ba waɗannan ba to idan wannan ranar ta kewayo sai ya haɗa da sauran kuɗin gidan da kuɗin da yake wajensa ya haɗa ya fitar musu da zakka domin wannan zai ɗauke shi a matsayin fa'ida ne ita fa'ida ana istiqbalin shekara da su kamar gado kamar kudin gado ne kamar kudin haya wanda aka baka kamar kudin gidanka da ka sayar duk zaka fuskanci shekara da na daga mu na'am ban ji ba a bai roƙi ƙari bai ce a ƙara masa ba a dukiya na ce ba a ce masa ya nemi ƙari na wani abu ba sai na ilimi amma wannan annabi sallallahu alaihi wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma'anas ne Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma razaqtahu Allah ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa kai masa albarka a cikin abin da ka bashi ba zai yi wannan na'am eh kwarai da gaske an yi ma'anas kuma kace ba za ke ba an yi ma'anas za ke kwarai da gaske na'am a wato idan mutum yana da kuɗi sai ya ce maimakon kuɗin kada su lalace bari ya sai gida ya ajiye su bari ya sai gida ya ajiye to wato ya mayar da kudin a matsayin kadara su ma idan ya samu wannan kudin idan ya sayar zai fuskanci shekara tunda ba kasuwanci ba wai kasuwancin yake na ya sayi gida yana jiran kimarsa ta hau sannan ya sayar ba idan wanda akwai bambanci tsakanin mutum kana so ka tsare kudinka ba ka so su lalace ka sai kadara ka aji ina inda ka sai kadara ba za ka yi amfani da ba za ka iya amfani da ita ba wataƙila ma gidan nan kowar kudin haya ba ka iya sawa ka bar shi ne kawai don kudin kada su lalace sau da aka bai zamanto kudi waɗanda suke narkakkun kudade ba da za ka iya amfani da shi ba babu nama'i a gare shi amma saɓanin wanda yake kasuwanci kake yi ka saya ka san idan ka jira shekara ɗaya shekara biyu ƙimarsa za ta zamanto ta tashi da watakila kusan taninka to wannan kaga kasuwanci kake shine in ka sayar kana sayarwa ba za ka jira shekara ba za ka fitar da zakka ko kuma ka saya ka sayar ne ka saya ka sayar ka saya ka sayar to za ka sanya rana wanda za ka kimanta wannan za ka ɗauki kimar kuɗin da kuɗaɗen da suke hannunka ka haɗa su ka fitar musu da zakka amma wanda yake ya ajiya ce ya yi idan kiwon dukiya idan ya yi idan ya sayar sai ya fuskanci shekara ni ban taɓa ji wannan kalma kiwon dukiya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك